من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu sauraro muna masu miƙa farin cikinmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da dacewarsa ya ƙaddari rayuwarmu zuwa ga wannan yammaci na alkhamis mai tarin albarka wanda goma sha shida ne ga watan jimadar ula na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake kawo mu wannan zama da muka saba na karatu a cikin littafin ar-rasail wanda mujaddadi Muhammad ibn Wahabin ya rubuta tare da sharhansa da Malam Fauzani ya yi inda muke batu akan risala ta farko da take magana akan ma'anar la ilaha illa take magana akan ikhlasi a darasinmu na baya mun ji magana akan ikhlasi yau ma ɗori ne a kai shi ne mala ya ce lautas al'ahadan minhu kai mai karatu ko mai sauraron karatu da za ka saurari wani ɗaya ka tambaye shi daga cikinsu ma ma'ana la ilaha illallah ka tambaye shi me ma'anar la ilaha illallah ba shi da jawabi da zai baka bai da jawabi da zai baka akan ma'anan la ilaha illallah laqala laka la adari ana lam ata'allam sai ya ce maka ban sani ba ni ba mai ilimi bane ban bidi ilimi ba ko ka tambaye shi fassarar da aka yi a cikin qawaidi la ina ma'anar la la khaliqa ba mahalicci wala razika ba mai arzutawa wala ma'budu babu abun bautawa bil haqqi illa huwa rabbul ibadi sai shi ubangijin mu bayi masu kamanni banban wannan wata fassara ce daban ma'anansa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah fatakulu lahu wanda kai wannan tambaya ta cewa meye ma'anar la ilaha illallah ya ce maka bai sani ba idan an ta takulu la ilaha illallah wala ta'lamu ma'anaha ka ce da shi yanzu kai kake faɗin la ilaha illallah ko baka san ma'ananta ba hal hadha yaliqu bil muslimi shin wannan ya dace ga musulmi bai dace ba duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kamata an tambaye shi menene ma'anar wannan kalma menene lawazim nata yayi bayani akai taqulu kalaman la ta'rifu ma'anahu kana faɗan magana wadda baka san ma'anarsa ba wala tahtammu bihi baka ma bashi muhimmanci ba aw taqulu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fakultu ko kuma ya ce maka naji mutane ne suna faɗan wani abu ni ma sai na faɗa mithlama yaqulu al-munafiqu fil qabri idha su'ila irin dai abin da in an tayar da ɗan adam a kabari domin tabbas akwai tambaya a kabari idan mutum ya mutu an masa sallah an suturta shi an margata ta musulunci liman ya sallace shi an je an turbide gawarsa an sanya kusheyarsa cikin kabari wato an kai gangar jikinsa cikin kabari kuna barin gurin mala'iku guda biyu za su jira a kabari ɗaya sunansa munkar ɗaya annakir da munkar da nakiru mala'iku ne masu jajayen ido kamar gaushin wuta masu bakan bakinsu kamar bayan tukunya tukunya da ta runu launinsu baki idansu ja kaga abin tsoro ne wayannan mala'iku ɗaya munkar ɗaya na kiyo sai su tashi mutum su ce man rabbuka wa a ubangijinka wane ne ubangijinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum in mai imani ne sai ya amsa da cewa rabbi Allahu allazi khalaqani ubangiji na shine Allah wadda ya halicce ni wa ma za ta kulu fi hazar rajulun lazi bu'isa ilaikum ya ci tambaya ɗaya sai a tafi wannan shine tambayar kabari me za ka faɗa dangane da wannan mutumi da aka turo zuwa gare ku mumini nan ba sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa rasulullah ja'ana bil haqqi fa amanna wa saddaqna ce Muhammadu ne manzon Allah ya zo mana da gaskiya muka ba da gaskiya da ita muka kuma gaskata ta kaga ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ƙarshen tambaya zai amsa da munkar da nakiru sai su ce da shi nam naumatal arus allazi la yuqidhu illa ahabba an-nasi ilayhi kai barci irin na ango daren farko daren da aka kai mar amarya daren farin cikin sa wanda ba mai tayar da shi sai wanda ya fi so a cikin mutane ita ne matarsa annabi ya ce amma munafiki ko kafiri in an mar wayannan tambayan sai ce ha ha la adari sai ce bai sani ba samitun nasa ya kulu na fakultu mithla na ji mutane ne suna faɗa ni ma sai na faɗi irin kaga bai san ma'anar ba daka ya dace in ka ce la ilaha illallah ka san ma'anarta shi ne mala ce munafiki in an tambaye shi a kabari ya kulu samitun nasa ya kulu na sha'an fakultu mujarradi muhakatin ko koyoyin kawai kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun Allah ya ce misalin wayanda suka kafirta in za a buga ma misalin kafirai kamar tsalin ladiyan uku bi ma la ya kamar wanda yake ainihin firici ne da abin da baya ji wato yake biyayya ga abin da baya ji illa du'a'an wani da'a sai kira summun bukmun wato ya zama kurma kuma bebe umyun makahu fahum la yaqiluna ba sa fahimta shabbahumullahu bil bahaimi Allah ya musalta su da dabbobi allati tasma'u sautar ra'i wa tasma'u huda'a wadda dabba tana jin muryar mai kiwonta tana sauraron sautinsa wa tamshi ala sautin ra'i tana tafiya bisa murya idan yayi wata gwalatu sai su yi abin da yake so muryar kawai take ɗauka amma ba ta san ma'anar ba wahai la ta famu ma'anahu dabban nan ba ta fahimtar ma'anar abin da mai kiwon yake faɗa idza qila lahum aka ce da su la da ul makhluqina kada ku kirayi ababen halitta kar in za ka faɗi ka ce shehu da bello kar ka ce sidi abdulkadiri kada ka ce shehu tijjani duk wayannan kar ka kira wani ba Allah ba wala tastaghizu bihim kada ka nemi taimako da su udullaha wastaghizu billah ka roƙi Allah ko ka bautata wa Allah ka nemi taimakon gaggawa da Allah was'alullaha ku tambayi Allah wa tawajjahu ila Allah kai ku fuskanci Allah bayan Allah la tanuhu jahawa ila al-qubur wal amwat kada ku dinga kuka a wajen kabari kada ku dinga kiran waɗanda suka mutu ba abin da za su iya muku in ka gaya musu haka ya kolo ne sai ce an ta tankusul auliya a aikai kana rage darajar waliyan Allah ne wai waɗannan da ke kabarin waliyai ne waɗanda suke kira matattun nan waliyai ne ha'ula'il auliya ƙadaruhum inda na suka ce wa'annan waliyai suna da alƙadari suna da girma a wajenmu an nujalliyahum mu ainihin ɗaukaka su wa nahtarimahum mu ba su mutunci wa nahtifu bi asma'ihim mu dinga kuwa muna kiran sunayensu haza qadaruhum wannan shine gwargwadon alƙadarinsu fa anta tanqusuhum wala ta tarihu bi fadlihim kai wato mai hana su kenan sai ce kana tauye su baka san falalar su ba haka za ya kuluna lidu'ati tauhid haka suke gayawa masu kira zuwa ga a ta Allah a bar shehu a bar shehu a kama ubangijin shehu shi ma shehu abun halitta ne kuma Allah bai yi umarni a bautata wani ba in ba shi ba lan nabiyyu mursalun walan mala'ikatul muqarrabun Allah bai ce a bautata wani annabi manzo ba haka bai yadda a bautata mala'iki na kusa da shi ba fa naqulu lahum mala ce sai mu ce da su nahnu nuhibbus salihin mu dai muna son mutane na gargari wa nuhibbu awliya allahi muna son waliyan Allah su ai waliyan Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shikenan Allah ya ce ala ka faɗa ka kai mai sauraron Qur'ani ko mai karata shi ka ji inna awliya Allahi lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da su kuma babu suna bakin ciki su waye wayannan sai Allah ce allazina amanu wa kanu yattaqun wadda suka yi imani suka zan suna kiyaye dokokin Allah amma kaga wali wai ana bautarsa wannan auliya o shaidani kenan waliyan kashi biyu ne kamar yadda za mu je a gaba na'am walakin la nudi'u la nudihim shay'an min haqqin rabbi azza wa jalla sai dai ba ma ba su wani abu na haƙƙin ubangiji wanda ya buwaye ya ɗaukaka wala nudihim shay'an min al-ibada ba za mu bai waliyan nan ba wani abu na bauta li'annaha laysat haqqan lahum domin ita ibada ba haƙƙin su bace ibada mai ita Allah ne wa hum la yardawna bi hadha kai su kansu waliyan ba su yarda da abautata musu ba dan a lahira za su barranta da juna istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wala yarduna bi annahum yud'auna ma Allah basu ma yadda cewa a kira su a hada su da Allah ba wa yustagathu bihim fi shada'id basu yadda in mutun ya shiga musiba jirgin sama taya ta makale an zo landin za a sauka taya jirgi ta makale ya kaga musiba ne sai a koma sama a yi ta kewayawa a tafi nan a dawo nan to a wannan lokacin ba yadda su ma ba su yadda ka kira su ba wanda za ka kira don neman ce taimakon gaugawa shine Allah subhanahu wa ta'ala wahum ya kuluna alhali su cewa suke yi إذا استغاثهم بالصالحين إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم إتراهم بفضلهم وإجلال لهم to suke wai neman taimako da suke yi da mutanen kirki da neman tsira da su wai wannan yana nuna suna furici da cewa su manyan mutane ne suna girmama su haza ma zayyana lahumu shaidanu wannan shine abin da shaidan ya kawata musu wal muradu bi shaidani shaidanul jinni wa shaidanul insi abin nufi da shaidan anan shine shaidan na aljan da shaidan na mutum cikin mutane ma akwai shaidanu al ulama'u dhalalati shayadin malaman bata shaidanu ne wanda duk ya fidda kai a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan musulunci to shaidaninka kenan da sunan malinta nan shaidunil insi yatakallamuna suna magana wa yaktubuna suna rubutu a littafi wa yu'allifuna fi da'wati ila shirk suna talifi ma'ana suna rubuta littattafai na kira zuwa ga shirka da Allah Allah ya tsare mu wa yaz'amuna anna hadha min ta'zimi salihin suna rayawa cewa hakan yana daga cikin girmama mutane wayanda suke nagari wa min al-i'tirafi bi fadlihim kuma yana daga cikin furici da falalarsu wa min muwalatihim yana daga cikin jibintarsu wannan adami du'a'ihim wa adam istighasati bihim wato rashin ainihin kiransu da rashin neman taimako da su min aljafa'i fi haqqihim kaman wai an yi musu jafa'i ne wa min bughdihim yana ma daga cikin ƙeyarsu ila akiri ma ya kuluna har zuwa dai ƙarshen abin da su suke faɗa ha za maududun fi kutubihim wannan abu ne wanda yake samamme cikin littattafansu Allah ka shirya da mu sai asali na biyu shine al'amrul amrul lahi bil ijtima'i fi dini Allah yayi umarni in ana kan addini na gaskiya to a taro a kansa kar a raba wanayin anin tafarruki fihi Allah ya yi hanin rabuwa ga addini na gaskiya fa bayyana lahu hadha bayanan shafiyan Allah yayi wannan bayani bayani mai warkarwa tafhamuhu al-awamu ba ma malami ba ga magarin mutum zai iya fahimtarsa shine malaci hadha aslun mawjudun fil qur'an wannan tushe ne asali ne wanda yake ana samunsa a cikin alkur'ani ƙala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa tasimu ku kankamu bi hablillahi da igiyar Allah menene igiyar Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ƙari fa ba dadi karkace la ilaha illallah kuma ka kara tijjani ko sidi abdulkadiri ko jilani ko kailani ko na bandi ko husaini ko aliyu ko ka kira wani daban ko bori ko bokanci ko tsafi ko shirka duk wannan yana kore la ilaha illallah wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi kankamo da igiyar Allah ita ce ku rike kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita ce hablullah kada ku rarraba a kanta a suratu ali imrana aya ta 103 wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu kar ku zan tamfar wa'anda suka rarraba suka yi sabani a junansu sune yahudu kar ku biye musu wanda Allah ya ce tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaka yi zaton yahudawa a haɗe suke kansu ɗaya Allah ya ce alhali zukatansu daban-daban yake aya ta gaba wannan ma tana cikin suratu ali imrana aya ta ɗari ɗaya da ainihin wato hamsin wato aya ta ɗari ɗaya da biyar afwan Allah ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle waɗanda suka rarraba addinin su akwai kira da tace farraqu dinahum suka rabu da addinin ma gaba wannan suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama yanki yanki kungiya kungiya lasta minhum fi shayi Allah ya ce wa annabi kai baka tare da su baka cikin su ta wani abu inna ma amruhum ila Allah sani kawai al'amarin su yana ga Allah suratul an'ami aya ta 159 aya wadda take asali akan kira ga hada kan musulmai akan gaskiya Allah ce shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuha Allah ya shar'anta muku addini irin wanda ya wasiyarsa ga annabinsa Nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilayka da ma wanda muka yi wahayi zuwa gare ka wallazi auhayna ilayka da wanda muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima shara'a lakum min ad-din ko Allah yace mun shar'anta muku addini ma wasaina bihi nuhan abinda muka yi wasiya da shi ga annabi nuhu wa ma wasaina bihi ibrahima shine dai addinin da muka yi wasiccin sa zuwa ga annabi ibrahima wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa dan maryama alaihi wa alaihi salam wani wasiya Allah ce ana qimu dina ku miƙar da addini ku tsaya car wala ta tafarraƙo fihi kada ku rarraba cikin addini suratul shura aya ta goma sha uku fala ya juzi lilmusulmi na an ya tafarraƙo fi dinihi bai halatta ba ga musulmi su rarraba cikin addininsu bal yajibu an ya kunu ummatan wahida ala tauhidi kaji wajibi ne su zama al'umma ɗaya akan tauhidi kaɗai ta Allah ba wai kowa ya yi addininsa ba kuma a ce kowa musulmi ne wannan ƙarya ne yaudara ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah ce wannan ita ce al'umarku al'umma ce guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijinku ku bautata mu da sauki la yajuzu li ummati muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha baya halatta ga al'ummar annabi muhammadu tararrabu a wajen aqidarta bal yajibu an yakunu ummatan wahida ala tauhid ba haka ba wajibi ne al'ummar annabi muhammadu su zan al'umma ɗaya akan tauhidi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun lalle wannan al'ummar ku ce al'umma ɗaya ni a ubangijinku ku bautata mu ayar da ta gabata wa fi ibadatiha a wajen ibada ma al'ummar annabi iri ɗaya ne ibadarsu sallah iri ɗaya don annabi shi ya koyar da sallah wa fi ahkami diniha wajen hukunce-hukuncen addininta iri ɗaya ne haza ya kulu halalun wa haza ya kulu haramun bigeri dalili wannan ya ce abu kaza halal ne wannan ya ce a'a haramun ne kuma ba dalili bai halatta ba la yajuzu haza hakan bai halatta ba la shakka anna al-ikhtilafa min ɗabi'atil al-bashari babu shakka sabani yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan adam kama ƙala Allah subhanahu tamfar yadda Allah mai tsarki ce wala ya zalu na mukhtalifin mutane ba za su gushe ba suna masu saɓani illa man rahima rabbuk sai wadda ubangijin ka yawa rahama shi ne ba zai saɓa ba walidhalika khalaqahum Allah ce don haka ma Allah ya halitta su suratu hudin alaihi salam aya ta 118 zuwa ta 119 lakin na ikhtilafa yusimul birrujui ila alkitabi was sunna lakin al-ikhtilafa sai dai sabani yuhsamu ana shafe shi ne in aka mayar da al'amari zuwa ga qur'ani da sunnar annabi wanda yayi daidai da qur'ani abi a daina sabani wanda yayi daidai da sunna abi a daina sabani فإذا اختلفت أن فإذا اختلفت أنا وأنت إذا ني دكاي مكاي ساباني فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wajibi ne mu mayar da sabaninmu ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuka yi sabani a cikin kowane irin abu kuma yadda shi zuwa ga Allah shi ne littafin Allah in ba ku gaba a ƙura'ani sai ina zuwa ga sunan manzon Allah in lokacin da annabi ke da rai a je a gabansa a tambaye shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sharadi in kun zan masu imani da Allah da kuma ranar ƙarshe Allah madaukaki ya shiryar da mu yau ka daina wannan tare zai shiga mana ciki